biyu ta ce a sa asusun marayu da za a taimaka musu a yi mata addu'a ‘ya'yanta kansu ya watse ba haɗe suke ba Allah ya haɗa mata kansu wata ta haiko naira ɗari ita ma ta ce a yi mata addu'a wata ta haiko dubu ɗaya ita ma ta ce a yi mata addu'a Allah ta kama su alkhairi malam ga su duka sa su a cikin asusun taimakon marayu damu muna da kuɗin ɗinkin marayun nan da bamu biya ba telolin suna ta mana azaba tun jiya da yau za mu biya su insha Allah ta'ala Allah ya saka muku da alheri mai tambaya ta farko ta ce malam Allah ya yi wa rayuwarka albarka malam muna godiya malam Allah ya saka maka da mafificin alkhairi mun gode da kayan marayu Allah ya haɗa ka da annabi amin a gidan aljanna Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kai gida lafiya daga celolin yan hizba to Allah ya saka muku mun gode celolin yan hizba kuma kun yi kokari sun mana ɗinkin kaya kaya ya fi guda 300 zan ce duka kayan nan da ake raba marayun nan da jiya har yau duk yan telolin nan suka ɗinka kuma wallahi da farashi mai sauki wallahi ni ma ina tausaya musu wallahi kawai dai kawai dai ba sa zuwa karatu suna can suna ɗinki kan Allah ya saka da alkhairi malam ina da tambaya kamar haka wai annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi 30 ba har ya bar duniya a'a ya taba yi sau daya annabi ya taba yin azumi 30 sau daya amma duk azumin sa gaba daya 29 ne wannan tace mallan Allah saka maka da alkhairi mallan ni ne kaza kaza ta shigo min gida har ta yi ƴaƴa ta yi kyankyasa mallan dan Allah ya zan yi da ita sannan mallan ayuwa mata wa'azi su yi haƙuri da makwabtansu game da faɗan yara a sharuwa lafiya to wannan baiwa Allah yar uku ta yi tsintuwar kaza ne da kazar ta zo bata kore ta ba ta sama mata wurin zama har ta yi kwai ta kyankyashe duk da bata yi fatawar ba sai yanzu ba da kazar ta yi kyankyasa ta tara yaya to sai ki ta cikiya ki ce mai kaza kaza a makota na kusa da ku ki cikiya idan Allah ya kaddara mai kaza ta zo ki hada mata kazarta da 'ya'yanta ki bata hidimar da kika yi wa kaza kuma ki nemi Allah baki lada in kuma baki yadda baki ce to a biya ki kudin hidima sai ki ɗebi ya uku hudu a ciki ki ce jiki ni ma na ɗebi rabona Allah ya saka da alkhairi sannan ku yi haƙuri da 'ya'yan makota da faɗa da yara damu duk inda yaro ya haɗu biyu uku sai an yi faɗa su ɗabi'an yara ne duk matar da take wai faɗa da abokiyar zamanta saboda faɗan yara za ta ki kunyata e za ki zo kin yi fada da kishiyarki ko kishi ko makociya gobe kuma naki dan za a kamo shi ya fasa kan wani yaron to ya zaki ku daina yi bai da kyau wata ta yi ko naira ɗari ita ma a sa cikin asusun marayu Allah ya saka da alkhairi malam Allah ya maka albarka ina da tambaya kamar haka ta ce malam lokacin ina budurwa bana iya azumi in na yi azumi sai an kai ni asibiti sakamakon ina da ciwon koda Allahu akbar malam zan iya ciyarwa eh kwarai kuwa budurwa da ciwon koda ayo abin bai yi ba ya Allah ya Allah ka bata lafiya ki je ki ciyar saboda ba a san ranar warkewa ba malam a ne da addu'a Allah ya bani lafiya malam Allah ya ji kan iyayenka ya ƙara maka ɗaukaka duniya da lahira malam ga naira ɗari a sa asusun marayu malam kuma kuma ni ɗin mamare ni ya ce eh ba mu da hali to kun ji mareniya tana ba da sadaka wa marayu Allah ubangiji ya rike miki marecin ke taimake ki shi wanda kike da shi Allah ya baki lafiya malam assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya Allah ya ƙara lada kuma ya ibada ga tambayar mu kamar haka malam ‘ya'yana ne yayana ne yana to wannan wani irin tambaya ne bari ku ji kun san mutanen garin nan lamarin ku na daban ne malam yayana ne yana goye da matarsa da kuma kanwarsa sai kuma kanwarsa tana goye da yarinya kuma yarinya ta rasu sakamakon accident to yana goye yana dauke da su a mota kenan kai jama'a fullo wala hausa da kam onon kam dai kai alawin da baraji ki ce yayana ne yana ɗauke da wance a mota da wance a mota kin ce yana goye ni a sai in ɗauka goyo na gadon baya ne saboda accident da suka yi wani ya shige gabansu shine wai ake tambaya malam a cikinsu waye zai yi azumi wanda yake tuka motar aka yi accident wani ya mutu a cikin motarsa shine zai yi azumin duk da cewa akwai maganganu masu tsawo na malamai da suka bi tafsil akan yanayi na accident wa yake daukan kafara wa baya dauka lokacin ba zai iya isan mu yi bayani ba amma dai akwai maganganu sai an yi bincike da yawa an gano a'a motarsa akwai birki a'a ba birki a'a a iya maleji nawa yake gudu a'a ba bacci yake ba a'a ba gengede yake ba a'a wancan din shi yake da gaskiya da zai tsallaka idan a gari ne kin ga ai ana tsallaka hanya to bai zai yi a ce ba za a tsallaka ba to kenan ya kamata idan mutum yana tuka mota ya zo gari sai ya rage amma ya danno da mota da gudu wani ya zo zai tsallaka da keke ya kashe shi yana da hakkin garin su ne ya tsallaka hanya to kai ya zaka shigo musu gari da gudu da haka matsaloli na accident fatawa na yin kaffara akan accident yana buƙatar ta haƙiƙi da tafsili da bayani dalla-dalla kuma dole sai an hada da road safety da rifoto da 'yan sanda da jami'an tsaro suka bayar kafin ma malami ya iya ba da fatawa ya ce a yi ko kar a yi don haka dai in har duka-duka abubuwan da ake tsammani ba su ba ne mijinki ko wannan mijin shi ne da kuskure to shi zai wannan azumin kafara in ko ba haka mato sai dai an yi binciken azo a gaya musu in ga mace fatawa zan bayar malam da Allah a ce ni addu'a ina da yaro mai fitsarin kwance kuma yana girma kuma abun karuwa yake yi Allah ka yaye masa ya Allah ka yaye wannan yaro ya daina wannan fitsarin kwance a malam ya ibada Allah ya bar mana amin sun amin mamana ne shekaranta tamanin bara azumi bakwai kawai ta yi kuma bata biya ba bata biya sauran ashirin da wani abu ba bana kuma ta yi azumi ashirin olsa ya tashi bata karasa ba to malam yaya za mu yi mata to tunda tana iya yin har azumi ashirin sai a bari ta huta tunda ba lafiya a jira bayan sallah sai ta rinka yin ɗaya ta huta ɗaya ta huta ɗaya ta huta idan an ga cewa to idan an ga cewar jikin ya yi nauyi shekara tamanin da ba za ta iya ci gaba da azumin nan ba to a rinka ciyarwa saboda tsuhonta ya kai da ta shiga cikin wa'alar ladina ya tuiku na ya tun ta'amu miskin Allah ya ƙara ilimi mai amfani Allah ya sa albarka muna godiya kwarai-kwarai da gaske na'am na'am a za mu ci gaba da girmama a yaranmu marayu Allah ya musu albarka wanda ba mu ba su kaya ba jiya yau sauri za mu yi mai maza mu kira saboda za mu yi addu'o'i na rufewa wata mata ta ba da ɗari biyu yaronta shekara kaza baya iya yin komai wai a mata addu'a Allah ya yaye masa Allah ya bashi nabi to an shirya muna neman Ibrahim Usman anguwar Black Market ina ibrahim usman yan hizba a sama musu wuri da allah muna neman muhammad nasir unguwar kan bariki bai da lafiya to kai dan agaji ne ka sara ka karba juya nan nan za ka juyo yawwa sara buga kafa mana yawwa yawwa a takbir yau na ga kina kabbara taho kabbara farko kenan taho taho taho taho miƙa mata ba ma sai mun ɓata lokaci ba miƙa mata miƙa mata a mata kabbara ita ma Muhammad Nasir to malam Murshid zai ba wa zai ba waɗannan marayu taimako insha Allah malam bismillah sauka kasa a muna buƙatar Adamu Muhammad wuro wuro wuro jarma tomo a'a kai za ka matso nan ne malam kai cuta daga nan malam tsaye a nan rika miƙa na'am gashi malam at-takbir ai kasan dai zaka zauna don samu saukin abubuwa Ahmad Muhammad unguwar Lakka Walid Yahaya Lergo Usman Yahaya Lergo Allah musu albarka waɗannan yara Idris a Ibrahim Adamu tsohuwar Fuloti ina ne Ibrahim Adamu tsohuwar Lergo Muhammad Umar unguwar Makera waya aka aka ninki mai yaran nan ne suke su matso nan mana gaba duk a fito da sunan kai hizba duk ku fito da sunan gurin ya za ku sa su a rami a boye ku matso da su duka a layi kawai su yi layi su taho na wane ne wannan ibrahim adamu muhammad umar to masha Allah unguwar makera nam a takwir ibrahim adamu tsohuwar buloti Musa magaji garin liman wannan waye Musa magaji na'am a'a wala nan kadan gaisawa da su Ibrahim Adamu baya nan Amin Abubakar Adamu Sale kan bariki in kina so ki samu kyauta ki ce malam Allah jigan inna ladi Allah Allah ya fi hafsatu to Muhammad Sale kan bariki ayon andi inna ladi kan ko to ina Muhammad Salih kan bariki bismillah kabiru hadi unguwar fuloti abu amin abubakar isa unguwar tera abubakar isa unguwar tera abubakar adamu tsohuwar buloti malam yaya unguwar tike salma salma yaya unguwar tike salma yaya unguwar tike ke malama zo a ba ke ba eh a yi haƙuri a yi haƙuri a yau ba damuwa taho na'am a takbir Malam Usman mun gode Allah ya saka da alkhairi ga ɗaya daga cikin ɗalibai za ta zo ta girmama marayu ta ba su kyauta. Ina duba masu nutsuwa ne wanda ba sa hayaniya. Eh, na za ki ba wa ‘ya'yanki marayu taimako. Hafsat Adamu unguwar Ibbi. Ba ta zo ba? Hawa'u Nasiru unguwar Ɗakkiti. aishatu musa unguwar tebur amin aishatu ibrahim unguwar tsamiya a hankali komacin komacin komacin ka rinka kula mana kai ina hafsat adamu to gashi malama yawwa a takbir aishatu musa unguwar tebur aishatu musa hawa nasiru to to madalla mun gode hawa nasiru a zo mana ke ba da ke ba naya to kawo hawa nasiru fa gashi Aisha Ibrahim unguwar tsamiya wace ce unguwar tsamiya a takbir wallahi atamfofi ne masu kyau yaran nan Allah ya ba su dacewa cewa ne wannan atamfar da maza suna dinka ai mutum da ya dan dinka irinta Maryam Yusuf unguwar zana amin ajiya ajiya ke daga hannunki eh taho ke ma taho eh ko ukun nan yawa ku taho ina son ganin ku yanzu yanzu a'a a'a ke da Allah ke kuma ku taho ku wannan dattawan na can ƙarshe banda yan hizban nan Maryam Yusuf Aishatu Musa unguwar tebur Hafsat Usman unguwar bayan tasha to malama mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah shi ba da lada Allah ya biya kin ga me sunanki Hawwa Ahmed ha Hawwa Ahmed Mado Allah ya saka Hawwa Ahmed Mado ta ba marayu ajiya tawo ke ba ke daga ina kike zo a can karshe wanda suke kujerar karshe hajiya tawo waru amma zo mana a me sunanki aishatu abubakar insha Allah za ta ba wa yara marayu kyauta ku ba su wuri su wuce ki taho mana ku tsallako a a tsaya a can ku zauna a can kai hizba ka tsaye da su a nan kawai su tsaya wannan ba za ku yi karasawa ba ku da ku taho daga can ku karasu hafsat usman unguwar bayan tasha maryam yusuf unguwar zana Ibrahim Adamu tsohuwar fuloti Aishatu Usman unguwar tsamiya wannan ta tsaya akan hanya ga guri ka ce abin nan duk yadda aka yi hizba ba ku yi tsari ba yau mai kyau kun takure su ne ku ba sa fitowa Hafsat Usman unguwar bayan tasha Khadija Abubakar unguwar bayan tasha. Maryam Abubakar unguwar bayan tasha. Kai, waye wannan? Koma can. Waye? Khadija Abubakar yawa malama gashi a bata. A'a, ke. Wai kai malam mai amfani tsayawanka anan ne. aishatu usman unguwar tsamiya waye wannan maryam abubakar maryam abubakar eh ga maryam abubakar ke waye ga maryam abubakar hajiya ba ta kana hada abu dube shi ka bar mutum daya aishatu usman yawwa gashi a takwir to so, kawo wannan ka menene wannan abu abu ya ka mai kudi manu unguwar kan bariki hamman muhammad unguwar tike halima abubakar unguwar bakasi Hawwa'u Adamu unguwar Ibbi Malama mun gode Allah ya saka miki da alkhairi Allah shi ba da lada Bismillah ke ba ke ba banda ke yar hizba banda ke aba ana faɗa banda ke wannan matar yawa eh Umar Muhammad bayan tsakatariya a a a a zauna zauna zauna ki haƙuri zauna musa abubakar unguwar zana to allah sauki maryam yahaya unguwar tera fatima sale unguwar bakasi halas ina take